بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر أشرين تقوز قوة ذو القعدة shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 17 ga watan Yuni shekarar miladiya na 2023 wannan shine darasi na 44 cikin jerin gidarsa daga littafin As-Sunnah wallafar al-Imam Abu Bakar ibn Abi Asim rahmatullahi alaihi Ibn Abi Asim ya rasu shekara ta 287 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan littafi nashi yana daga cikin muhimman littafai a babi na aqida ta magabata Allah ya saka mai da alkhairi zamu tashi inda malai yake cewa babun alambar babi na 116 daga shafi na 300 da 73 ne da irin nuskata lambar tarjuma hadisi na 548 wannan babi yana ci gaba da kawo mana babukan da suke magana akan siffofi na asifatul khabariya na Allah ubangiji madaukakin sarki malam yace haddathana al-hasan ibn ali qala haddathana hashim ibn al-qasim ana abdurrahman ibn abdullah ibn dinar ana abihi an abi salih an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama innar rahima shujnatun muta'alliqatun bi mankibayir rahman tabaaraka wa ta'ala قال الله لها قال الله تعالى لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته daga al-Hasan ibn Ali ibn Muhammad Hasan al-Hulwani kenan malamin su Bukhari ne da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi da Ibn Majah banda Nasa'i ya rashe ka ta 242 mun jari san shi a baya shi kuma ce daga Hashim ibn al-Qasim Abu Nadr al-Baghdadi wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 207 daga Malam Abdulrahman ibn Abdullah ibn Dinar daga baban shi Abdullah dan Dinar daga Abu Salih As-Samman dalibin Abu Huraira daga sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa innar rahima lalle abin nan wato zumunta shujnatun ana karantawa ce shujna ko shajna ko shijna iya halasta amma dai al-mashhur shine bibban mai a ce shujna daga nan kuma sai shijna mafi karanci shine shajna din asalin ma'anan shujnatun shine ishtibakul uruqi wal aqsam cakuɗewar rassa da ganyen bishiya su caccakuɗe da juna a rasa kansu shi sa ake cewa a kar magana alhadifu zu shujun magana wata ke shiga wata to rassa su shiga junansu to yace arrahimu shujnatun shi a abin nan wato zumunta tana nan wani makalkalallen reshe wanda yake ya shiga juna muta'alliqatun bi mankibayir rahman tana makalkale da wato kafadin Allah haka yabo a wannan riwayar duk da yake zamu zo mu ji fassara game da haka tabaraka wata'ala qala Allah ta'ala Allah yana ce ma ita binnan din wato zumuntan man wasalaki wasaltu wanda ya sadar da zumunta in sadar da rahama ta gare shi wa man qata'aki wanda ya yanke zumunta qata'atuhu ni kuma in yanke rahama ta daga barinsa wannan isnadi ne sahihi rijaluhu rijalul bukhari duk da akwai abdurrahman ibn abdullah ibn dinar wanda saduq ne imam bukhari ya fitar da riwayar hakanan ibn abi shayba da ahmad da kuma wasunsu to ga wata riwaya nan irin ta bari mu karanta ta tukunna abu mujimi malamai suka ce a takeice qala hadathana abubakar ibn abi shayba qala hadathana zaid ibn al-hubab qala hadathana musa ibn ubayda am mundir ibn al-jahm an nawfal ibn musahik an ummi salama qalat wannan kuma daga babban malami abubakar ibn abi shayba wanda yana yawaita riwaya daga gare shi shi ibn abi asim daga zaid ibn al-hubab ibn rayyan al-khurasani kenan daga musa ibn ubaidata ar-rabazi daga munzir ibn al-jaham to munzir ibn al-jaham mu kiyaye majhuli ne shi kuma Musa ibn Ubaida wancan da'ifi ne da aka wannan isnadi ne mai rauni da magana ce tabbatacciya amma isnadi mai rauni an naufal ibn musahik daga naufal ibn musahik ibn abdullah al-madini alƙali ne na garin madina ya rasu shekara ta saba'in da hudu shi ne tabi'in da ke riwaya daga matar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ummu salama Allah ya ƙara mata da take cewa ƙala rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama manzan Allah ya ce inna rahima shujnatun akhidatun bi hujzatir rahman lallai shi wato zumunta wata wata wani reshe ne da ke rike da bi hujzatir rahman hujza shine kwankwaso inda ake daura wando inda ake daura tumazagi eh to sai a eh binnan ibnul mulaqqin yake fada yake cewa asalin yanda hadisin yake kamar yanda yake cikin riwayar muslim innar rahima akhidatun biqa'imin min qawa'imil arsh cikin riwaya imam muslim yace wannan ita ce asalin riwaya mu'tamada lallai zumunta tana rike da wani kafa cikin kafafun al'arshi tana tana munashadanta Allah tana wato neman alfarma a wurin Allah cewa Allah ka sadar da duk wanda ya sadar da ni wanda kuma ya yanke ni Allah ka yanke shi daga rahamaka haka yake a cikin riwayar muslim cikin riwayar da Aisha ta rawaito al-Imam al-Qurtubi Abu al-Abbas a cikin sharhi da talkhisin shi na muslim sai yake cewa sawa'un qulna bil majazi aw bil haqiqa wannan riwayoyin da suke magana akan siffofin nan sawa'un kana cikin masu fadan su kace majazi ne ko kana cikin masu fadan su kace haqiqa ne baka tawilin su aw ala taqdiri ko ko kana kaddarawa irin inda zai yi ai haka kamar da Allah yake cewa law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati min khashyatillah da zai yi ai haka yace abinda ake so ka gane a ƙarshe fal maqsudu bil hadith ta'kidu amri silatir rahim abinda ake so gane da irin wannan hadisan shine karfafa al'amarin sada zumunta Allah ya ji kamal albani namu kusan kullun yana fasara hadisan yana faɗan wannan magana da kamar da muka ji akan hadisin nuzul yace garin tawili da sabani sai ka je ka manta asalin fa'idar da zaka mura kai a cikin hadisi fa'idar da zaka samu a cikin hadisin saukar Allah a ƙarshen dare shine ka tashi ka dage da ibada da istighfari da neman falala Allah to haka faida da zaka samu a cikin waɗannan hadisan da ke magana akan abin nan zumunta da kusancinta da da al'arshin Allah da duk waɗannan abubuwan shine ka tashi kai kokari ka sada zumunta ka samu wannan ladan idan kana yanke zumunta ka tuba dan kaka shiga cikin wannan hadarin amma sai mutane su manta da wannan su je su yi ta rigima akan fassara sai ta rigima har su kafarta junansu su basu ci moriyan abin da ya kamata ba to na farko ka gasgata yadda annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama yadda sahabbai suka gasgata kar kai tawili kar ka ƙaryata kar kuma ka zake wajen fassarawa haka zama kamar mujassimi sannan kuma kai kokari ka ci moriyar abin da ke ciki na fa'ida shine mene shine ka sada zumunta kaji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cewa zumunta ta roƙa a wajen Allah cewa duk wanda ya sadar da ni ya Allah ka sadar da shi da rahmaka wanda ya yanke ni ya Allah ka yanke shi daga rahamarka sai ka tashi kai kan wajen sada zumunta wallahu ala wa haddathana uqbat ibn mukrim wa muhammad ibn bakkarin qala haddathana abu asim qala haddathana ibn jurayj qala haddathana ziyad anna salihan مولى التوأم أخبره عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرحم شجرة آخذة بحجرة بهجزة الرحمن يسر من وصلها wa yaqta'u man qata'aha wannan riwaya kuma la yasuta daga malamai guda biyu akwai Uqbah ibn Mukrim ibn Aflah al-Ammi wanda malamin su Muslim ne da Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah sai kuma ya gwama yace da Muhammad ibn Bakkarin Muhammad ibn Bakkarin ibn Rayyan Abu Abdullah al-Hashim wanda ya rasu a shekara ta 200 da 38 mutumin garin Bagadaza ne shi ma yana da hadisi a cikin Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i sai ce su biyun kala suka ce haddasana abu asim abu asim wato dahak ibnu makhlad ya ba mu riwaya wannan ina jin abin da yasa ya gwama saboda ɗaya a cikin su babu tabbacin ya riski abu asim ɗayan kuma na da tabbas yasa sai ya gwama su ina tsammanin haka qala haddasana ibnu jurayj abdul aziz ibnu jurayj ya ba mu ya ba mu abin nan hadisi an ziyad هو ابن سعد زياد بن سعد أن صالحا مولى التوأمة صالح بن نبهان كنا صالح ابن نبهان مولى التوأمة wata mata ce ake ce mata tau'ama shine kamar da Hausa muke cewa yan biyu eh yan biyu tau'ama bintu umayyah ibn khalaf al-jumahi sunanta kenan matan to bararan bawa ne gare ta akhbarahu ya bashi labari an ibn abbas daga sayyidina abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga maiki Allah ya kara masa tsira da aminci qala annabi yace innar rahima shujnatun akhilatun bi hujzatir rahmani lallai zumunta wani reshe ne yake rike da wato abin nan konkoso na Allah mai rahama yasilu man wasalaha wa yaqta'u man qata'aha yana sadar da wanda ya sadar da ita yana kuma yanke wanda yanke ta daga rahamarsa salihu maulatau amma da muka ambata anan yana daga cikin mutanen da suke saduƙun ne amma ikhtalata ya samu rudewa saboda haka ana karɓar riwayarsa daga qudama man akhadha anhu kuma daga cikin su akwai ibnu jurayj kamar da malamai suke fada wannan riwaya al-imam Ahmad ya ruwaito ta da tabarani a cikin al-mujamul kabir malam yace qala haddathana muhammad ibn muskin qala haddathana sa'id ibn al-hakam ibn abi maryam qala haddathana bakr ibn mudar qala haddathani ubaydullah ibn al-mughira an abi al-haytham عن أبي سعيد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الرحمن أصلها في بيت العتيق فإذا كان يوم القيامة ذهبت حتى تناول حجزة الرحمن فتقول هذا مقام العائد بك فيقول من ماذا وهو أعلم فتقول من القطيعة وانا رواية كمدق محمد ابن مسكين ibn Numaila al-Yamani malamin su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Nasa'i yace shi kuma riwayarsa daga Sa'id ibn al-Hakam ibn Abi Maryam malam Sa'id kuma daga Bakar ibn Mudar ibn Muhammad al-Misri shi ma yana da riwaya cikin al-Kutub sita in banda Ibn Majah shi kuma yace haddathani Ubaydullah ibn al-Mughira daga Abu al-Haytham Abu al-Haytham al-Atwari kenan sunansa Sulaiman ibn Amr wanda ana mai lakabi da sahibu abi sa'id al-khudri al-imam muslim ya fita da riwayarsa da kuma bukhari a cikin al-adab al-mufrad wannan mutumi shine ke cewa daga mai gidan nasa abu sa'id al-khudri sahabin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama sai na abu sa'id yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallama daga ma'aiki Allah ya kara masa tsira da aminci nabi yace ar-rahimu shujnatun minar rahmani wato ita ita ita abin nan zumunta wani reshe ne daga Allah mai rahama asluha fi baitul atiq amma tushen wannan bishiya yana ɗakin Ka'aba shine albaitul atiq fa idza kana yawmul qiyamati zahaba sai ta tafi ranar alkiyama hatta tunawila hujza bi hujzati arrahman hatta je ta kama wato abin nan konkosan mai rahama fata kulu ta dinga cewa haza maqamul a'id bika wannan shine wurin buyan mai neman kariyarka wato tana nufin ita ita kenan kaman haza maqami kenan fa yaqulu sai Allah yace mimma za me kike neman tsari daga barin sa wa huwa ya al'alamu bayan ya fita sani fa taqulu tace min alqati'a ina neman tsari daga masu yanke zumunta qala haddathana abdullahi ibn shabib qala haddathana al-huzami haddathana yahya ابن يزيد بن عبد الملك ابن يزيد عن أبيه عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة شجنة وإنما اشتكت وإنها اشتكت من اسم الرحمن وأنها آخذة بحقوي بحقويه تقول اللهم سلما وسلني وقطع من قطعني وانا اسنادي ne dhaifi jama'a saboda Yahya ibn Yazida ibn Abdul Malik mai rauni ne hakanan shi kan shi malamin ibnu abi asim wato abdullahi ibn shabib yana da rauni da haka waɗannan ƙare-ƙaren da ke cikin wannan riwaya ba za a karɓe su ba cewa innar rahima shujna wa innaha ishtuqat min ismir rahman har sai an samu daga wasu riwayoyi kaman cewa ishtuqat min ismir rahman akwai shi cewa arrahimu an tsago sunanta ne daga arrahman wa annaha akhilatun bihiqwayhi tana rike da alhiqu shine wato madaurin kwarjalle ta tana cewa Allahumma silman wasalan Allah ka sada wanda ya sada waqta man qata'ani Allah ka yanke wanda yanke a wata riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'u in shi'tum idan kuna so ku karanta fadin Allah fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum Allah ya ce wato shin kuna so ne ku juya a cikin duniya ku je ku yi barna a bayan ƙasa kuma ku yanke zumunta Allah ka yafe mana sai malam yace babu ma dhukira anin nabi sallallahu alaihi wasallama inna allaha yad'u samawati ala isba'in wa yatwi samawati wal arda bi yadi babun abinda aka ambata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allah madaukakin sarki zai nade gaba daya sammai a yatsa daya sannan zai zai sanya sammai a yatsa ɗaya kuma zai naɗe sammai da ƙasa da hannunsa. Ƙala haddasana Abu Rabi Zaharani al'ataki, ƙala haddasana Jarir ibn Abdulhamid, an Mansurin an Ibrahima an Abida, an Abdullahi ƙala, ja a habru, habrun min al-Yahudi ila Rasulillahi sallallahu Alaihi Wasallam faƙala, abalagaka an Allah ta'ala ya da'us samawati, yau malkiyamati ala isba'in, والأرض على إسبع والجبال على إسبع والشجر على إسبع والماء والثرى على إسبع وسائر الخلق على إسبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه subhanahu wa ta'ala amma yushriku wannan riwaya malam ya kawo ta daga Abu Rabi' Sulaiman ibn Dawud az-Zahrani al-Ataki wanda yana da riwaya a cikin as-sahihain shi kuma yace daga Jarir ibn Abdul Hamid ya'ani ibn Yazid Jarir ibn Abdul Hamid al-Qadi am Mansur wato Mansur ibn Abdullah as-Sulami ken afwan Mansur ibn al-Nam daga Ibrahimu wannan Ibrahimun Nakhai ne daga Abidata As-Salmani daga Abdullahi dan Mas'udin kenan qala Abdullahi yake cewa jaa habrun wani malami yazo min al-yahudi cikin yahudawa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala yace abalagaka shin kana da labari ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama annallaha ta'ala yad'us samawati Allah ya ce zai sanya sammai gaba ɗaya yau malkiyamati ala isba'in, ya ɗaura su akan yatsa ɗaya, wal arda ala isba'in, sannan ita ma ƙasa a yatsa ɗaya, wal jibala ala isba'in, hakanan duwatsu a yatsa ɗaya, wal shajara ala isba'in, hakanan bishiyoyi a yatsa ɗaya, wal ma'a wassara, da ruwa da ƙasa da rairayi gaba ɗayansu waɗannan biyun ala isba'in a yatsa ɗaya, wasa'iral khalqi sauran halittu. tsuntsaye da mutane da dabbobi da sauransu ala isba'in su kuma akan yatsa guda thumma yahuzzuhunna sannan Allah ya jijjiga su gaba daya wa yaqulu yana cewa anal maliku ni ne mamallakin komai qala ibnu sunay yake cewa fadhika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya dariya hatta badat nawajizu har fiƙoƙin sa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam suka bayyana tasdiqan liqaulil habr yana mai nuna ya gasgata maganar wannan malami na Bayahudi. Sun makara, sannan sai annabi ya karanta faɗin Allah cikin sautin zumari, wa ma ƙadarun laha haƙƙa ƙadari. Sam su kafirai ba su bai wa Allah girman da ya cancanta ba, wannan shi ne fassarar wannan wajen bayan da mutane suke cewa wa ma ƙadar laha haƙƙan ƙadarihi wai ƙaddara. Wannan kawai wani azanci ne na Hausawa mara asali, ko mun gane? ya gamata su tuba su daina wa ma qadarullah haqa qadari basu ba Allah girman da ya cancanta ba ya kuwa Hausa ba magana kadara bane anan qadaru ma'ana wato ihtiram girmama Allah haqa qadari gaskiyar abinda Allah ya cancanta na girmamawa ba haqqan qadari ba Allah ya kyauta eh na'am wa man qaddara eh eh shine ai ganin wannan aya suke nufata suna karanta ta ba daidai ba da lahani su ce wa man qaddara lahu wato abinda Allah ya kaddara haƙƙan kadari to gaskiya ce kaddara Allah haka suke nufi ko to inda wannan aya suke nufi abin nan shafulatin bangaro ne kawai sai a tuba a daina a nemi sauran ayoyi da hadisai da suke magana akan kaddara wa ma aksaraha wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati ƙasa ga baki ɗayanta dankar Allah ce ranar alkiyama was samawati matwiyatun bi yaminihi sammai kuma ababan na ɗaiɗayewa ne da damansa, subhanahu wa ta'ala, amma yi shirikuna, sarki ya tabbata ga Allah, kuma Allah ya ɗaukaka daga abin da suke shirka mashi. Kawala Abubakar, Malam Abubakar Ibn Abi Asim ɗin kenan ya ce, Ƙultule abin rabi'i, sai na ce wa malaminmu abin rabi'i zaharani kenan, na ce masa, Fada hika tasdiƙan, Allah ya gafarta malam, dariyar da ya yi gasgatawa ne, ƙala na'am, ce kwarai kuwa daga ganin malamai suka ciri cewa idan aka faɗa mutum magana yayi dariya to alama ya gaskata ne bai musa ba dan aka ce zaka ba mu kaza kuwa kaman kai da matarka kai alƙawarin zaka yi kaza sai kai dariya za ta iya muhakama ka akan cewa ka yadda ne domin dariya na iya ɗaukan ma'anar gaskatawa ko yadda ko mun gane daga wannan hadisin da aka ce ka kiyaye in ka san baka yadda ba kai dariya sai ka turbine fuska ko kai tsaki za a fi gane cewa baka yadda ba mata za su zo wannan karatun ko wannan hadisi ne tabbatacce yana cikin bukhari da muslim haka nan ibn khuzaima a cikin kitabut tauhid haka al-ajurri a cikin ash-shari'a haka al-imam an-nasai a cikin as-sunan al-kubra duk sarwayto su qala hadathana muhammad ibn musanna qala hadathana ya ibn sa'id qala hadathana sufyan ibn sa'id hadathani mansur wa sulaiman al-a'mash an ibrahim an abida an abdullahi annabi sallallahu alaihi wasallama nahwa ta hanyar Muhammad ibn Musanna ibn Ubaidin al-Anazi wanda yake ce ma azzamin mun karanta din shi da da yawa a baya wata fa'ida da zamu iya ambata anan shine wannan malamin Muhammad ibn Musanna yana cikin wasu malamai da ake ce musu al-a'immatu tis'a malamai tara haka faɗa haka ana nufin malaman da duka ashabul kutubus sitta sun haɗu akan karɓo hadisai daga gare su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah kowa ya riske su a cikin waɗannan ashabul kutubu sita ya riske waɗannan malamai kuma kowa ya yi riwaya daga gare su a cikin littafinsa na farkon su shine Muhammad ibn al-Musanna gashi na ambata anan daga nan kuma sai Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar wanda ake cewa Wundar sai kuma Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib na uku kenan ko Muhammad ibn al-Ala ibn Quraib shine na uku sai Muhammad ibn Ma'mar Muhammad ibn Ma'mar ibn Rabi'i Muhammad ibn Ma'mar ibn Rabi'i sai kuma Ziyad ibn Yahya sai Abdullahi ibn Sa'id Abu Sa'id al-Ashaj na nawa kenan shida na'am sai Nasr ibn Ali al-Hadrami Nasr ibn Ali al-Hadrami sai al-Fallas Amr ibn Ali al-Fallas sai kuma Yaqub ibn Ibrahim ad-Dauraki kaga wannan sai kaje dukkan tarihin su daya bayan daya zaka ga cewa dukkan su suna da riwaya wato a cikin dukkanin kutubus sitta ko malaman su ne kai tsaye to Allah ya musu wannan baiwan ne sun yi tsawon rayuwa sun kantar da Bukhari sun kantar da kuma har Ibn Majah har Nasa'i wanda shine karshen rasuwa a cikin su rasuwarsa 300 da uku ko kaga Bukhari ya rasu shekara ta 256 tsakanin rasuwarsa da Imam An-Nasa'i wajen shekara 50 256 wannan kuma 300 da uku kaga shekara 47 to kuma duk wannan tsawon shekarun wannan malaman suna rayi suna karantawa baiwa ce Allah yake wa yake wa wasu to da haka in ka ji an ce ala'imatu tis'a waɗannan su ake nufi da ala'imatu tis'a zaka yi samu ya dan sayyid al-qattan a bai ciki shi ba malamin dukansu ne kai tsaye ba akwai waɗanda suka riske shi akwai da kusa riske shi bil wasita waɗannan wanda babu wasita kowa ya riske duka taran nan mun gane akwai wanda wasu sun riske shi wasu ba su riske shi ba akwai wanda duka sun yi riwaya daga gare shi amma akwai wanda bil wasita ne za ga na ƙarshe ƙarshen nan kamar ibnu majah ko nasa'i suna riwaya daga gare su da mutum ɗaya tsakankani su kuma suna riwaya daga gare su kai tsaye kamar wanda muka ji dazu abul yamani al-hakam ibn an-nafi ba mu ji shi wannan abin nan kai abin nan annabi abu asimin annabi da sauransu dai ka a kuma musalau kuma go Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Bashar Jabir nasi Ja'far wancan daban ai ba shi kada yake cima gundar ba wannan Muhammad ibn Bashar albikandi shi ma na ci mishi gundar eh in kuka ji kuka bi tarihin su za ku ga bayanai da yawa watakila wasu na yi rafkanuwa ko kuma amma dai sunayen insha Allah su ne abin nan Muhammad ibn Musanna Muhammad ibn Bashar Muhammad ibn Ala Muhammad ibn Ma'mar Ziyad ibn Yahya Abdullah ibn Sa'id Abu Sa'id al-Ashaj sannan sai Nasr ibn Ali al-Hadrami Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraki Amr ibn Ali al-Fallas wannan marubucin wallahu alam to yace daga Yahya ibn Sa'id al-Qattan daga Sufyan ibn Sa'id, Sufyan al-Thawri kenan daga Mansur da shi da Sulaiman ibn Mihran al-A'mash daga Ibrahim daga Abidata as-Salmani daga Abdullahi dan Mas'udin Allah ya kara masa yadda daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama irin waccan riwayar wa qala Yahya malan Yahya dan Sa'id yace wa kana al-Fudail ibn Iyad yazid fihi am Mansur malam Fudail in ya bamu wannan hadisin yana ƙarawa daga Mansur yana cewa fadhika Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tasdiqan liqaulil habr sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi dariya yana mai gaskata maganar wannan malam na, na Yahuda wannan ita ce riwayar ainihin Imam al-Bukhari a cikin Kitabut Tauhid kashan Sahih al-Bukhari haka nan Tirmidhi haka nan Ibn Khuzaimah ta wannan hanya wa haddathana Abu Bakar قال وابن نمير قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم أبلغك أن الله عز وجل يحمل الخلائق على إسبع والسماوات على إسبع والأرض على إسبع والشجر على إسبع والثرى على إسبع قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فأنزل الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه wannan riwaya malam ya asuta daga malamai guda biyu Abubakar wato Ibn Abi Shayba kenan da kuma Ibn Numair shine Muhammad Ibn Abdullah Ibn Numair wanda ya rasu shekara ta 240 su biyu suka ce haddathana Abu Muawiya shine Abu Muawiya Tad-Darir wato Muhammad Ibn Khazim shi kuma anil a'amash Sulaiman ibn Mihran daga Ibrahim wannan Ibrahim an-Nakhai kenan daga Alqama ibn Qais shi ma an-Nakhai daga Malam Abdullahi dan Mas'ud yace atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wani mutum min ahli kitabi yazo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai wannan mutum yace ya Abul Qasim yace ya ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abalagaka anna Allah azza wa jalla yahmilu al-khalaiqa ala isba'in shin kana da ilimi da karatu akan cewa Allah Ubangiji madaukakin sarki zai dauki gaba daya halittu akan wato abin nan yatsa guda daya was samawati ala isba'in sammai akan yatsa guda wal arda ala isba'in kasa akan yatsa guda was shajara ala isba'in bishiyoyi akan yatsa guda was thara ala isba'in kasa akan yatsa guda qala ibnu mas'ud yake cewa fadahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya hatta badat nawajiz har sai da fiƙoƙin sa suka bayyana fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da wama qadarullah haqqa qadari lalle basu girmama Allah ba iya girmama wanda ya cancanta wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah kuma ƙasa gaba ɗayanta danki ne a hannun Allah ranar alkiyama was samawati matawiyatun bi yamini kuma sammai su kuma wato abin ninkewa ne da hannun daman Allah. Wannan ya tabbatar da wannan sufi ga Allah na yatsu da kuma ainihin dama da kuma cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi dariya idan abu ya burge shi. Wannan riwaya sahihiya ce tana cikin sahihu Muslim. Qala haddathana Abu Musa Muhammad ibn Musanna din dikin. Qala haddathana Abu al-Musawir قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله wannan riwaya ibn khuzaima kenan ta hanyar abu musa wato muhammad ibn musanna yace malam abul musawir ya ba mu hadisi shine al-fadlu ibn al-musawir al-basri shi kuma yace hadathana abu na awana shine al-waddah ibn abdullah al-yashkuri an al-a'mash sulaiman ibn mihran an ibrahim daga ibrahim daga alqama ibn qais daga abdullah dan mas'ud an annabi sallallahu alaihi wasallama مثله إرنوانج قال حدثنا فضل بن سهل الأعرج قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا أبو كدينة عن عطاء ابن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس قال مر يهودي مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف تقول يا محمد إذا وضع الله السماء على ذهي والجبال على ذه وسائر الخلق على ذه فأنزل الله وما قدر الله حق قدري وانا رواية هنيا فضل ابن سهل فضل ابن سهل الأعرج وانا مالمين لأيكي تيما أبو العباس فضل ابن سهل الأعرج ya rusu ka tada biyu da hamsin da biyar a ɗabakarsa akwai wani mutum mai irin sunansa duk da shi ba malami ba ne shi masarauci ne ko masanin adab shine fadlu ibnu sahal abin nan ibnu zaza ibnu zaza na furuk dan uwan wannan wazirin da ake ce ma alhassan ibnu sahal wazirin sarakunan banul abbas su ma'amun kenan amma shi wancan ba malami bane dan siyasa ne wannan fadlu ibnu sahal al-a'raj abul abbas yana da riwaya a cikin dukkanin kutubus sita in banda ibnu majah shi kuma ya ce daga Muhammad ibn Salt ibn al-Hajjaj kenan daga Abu Kudaina an shi tana ga wannan sunan da ya shiga ba cikin lissafin sunayen kan su Uwaisa da Ubaisa zai cewa Kudaina wazanin ya hau go Abu Kudaina shine Yahya ibn al-Muhallab al-Bajali daga Ata ibn Sa'ib daga Abu Duha Abu Duha sunan shi Muslim ibn Sabih daga Ibn Abbas radiyallahu anhu an abihi kala yace marra yahudiyun bin nabi sallallahu alaihi wasallam wani ba yahude ya wuce ta gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya fa kala yace kaifa taqulu ya muhammad kaza gaske fadan sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu ladin su yahudawa ya kai wane me zaka ce idza wada Allahu samaa ala dhihi idan Allah ya daura sammai sama akan dhihi akan wacan nan hazihi din sai ya cira ha'un din wato akan yatsa yana nunawa wal jibala ala dhihi ya danye duwatsu akan wacan nan wasa'irul khalqi ala dhihi ya sanya sauran halittu akan wacan nan fa anzalallahu sai Allah ya saukar da fadin sa wama qadarullaha haqqa qadari kuma basu girmama Allah irin girman da ya cancanta ba sai malai sake cewa babun ga wani babi قال حدثنا حربة بن خالد قال حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه قال فيقول الله تبارك وتعالى أنا الجبار أنا الملك أين الجب أنا الجبابرون أين المتكبرون أنا كذا أنا كذا فرجف المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قلنا la yakhurran nabi wannan riwaya wadda tana cikin musnad imam ahmad ibn hanbal malam ya kawo ta ne ta hanyar hudbat ibn khalid al-qaisi zuwa ga malam hammadu dan salama ta dan dinar yace daga ishaq ibn abdullah ibn abi talha shi kuma daga ubaidillah ibn miksam al-qurashi wannan bararran bawa ne ga sharik ibn abdullah ibn abi namr shi kuma yace wannan tabi yace daga ibnu umar wato abdullahi dan umar kenan anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qara'a sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya fadin Allah a cikin suratul zumar wama qadarullahi haqqa qadari basu ainihin wato baiwa Allah girman da ya cancanta ba wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati alhalin kuma ƙasa gaba ɗayanta dankin Allah ne ranar alkiyama was samawati matwiyatun bi yamini sammai kuma ababan nadewa ne da damansa qala ibn umar yake cewa fa basata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadahu sai annabi ya shimfida hannunsa ya baza hannunsa haka ya kulu yana cewa fa yaqulu allah tabaaraka wa ta'ala idan allah ya danke kasa ya nade sammai gabaki dayansa sai allah ya wa kansa kirari ya ce anal jabbaru ni ne allah mai daurewa aljabbar wato wanda yake ɗaura zukata ana kuma fasara aljabbar wanda yake ainihin yana sama da kowa iza ake ce ma abin ɗauri karan ɗauri ake ce mashi jabira abin da ake sakawa mai sunan shi da hausa na an yi ɗauri na an mutum ya karye falastan nan da yake pop nan da yake bandeji a dai tambaya ne bandeji a yi ingilishi ne eh falasaro falasko to mana ku babu dauri ne a cikin a cikin islamic chemist na ku karan daurin kawai bi to laraba suna ce mata jabira aljabbar sai Allah ya ce anal maliku ni ne masarauci ainal jababiruna ina azzalimai ina macuta mamugunta ina wanda suke zama akan mutane su zaman dirshan manya macuta ina kuke kowa zai mukus ainal mutakabbiruna ina ko masu girman kai sai malamai suka ce wancan aljababi aljababirun manya azzalimai almutakabbiruna kuma kanana waɗanda su kuma basu basu yarda da kankantar su ba dan ai at-takabbur shine an yi hatakira al-insanu nasa wa yu'azzimu nafsahu lima la yastahiquhu mutun ya wulakanta mutane ya dinga girmama kanshi da abin da bai cancanta ba to ka galibi kananan mutane ne suke wannan Allah ka tsare Allah ya ce ana kaza ana kaza wato ya ci gaba da ambaton wasu sifofi na Allah faraja fal minbar bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama nabi yana kan minbari ne yake wannan jawabi sallallahu alaihi wasallama har sai da minbarin ya girgiza hatta kulna har muka ce la yakhurran nabihi karfa mumbarin nan ya karye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wato shi kanshi mumbarin ya ji nauyin sakon da ake faɗi wannan hadisi isnadin shi sahihun kuma rijaluhu rijalul imami muslim yana cikin littafin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal da sunan al-kubra ta al-imam an-nasa'i da littafin ibn Khuzaimah da ibn Hibbana wato sahihaini kenan a sahiha ibn Khuzaimah da ibn Hibbana da kitabul azama na Abu Sheikh al-Asfahani har ila shi kanshi muslim ya ruwaito shi ta wata hanya zuwa ga ainihin abi hazim daga ubaidullahi bin miksam din qala haddathana abu bakr qala haddathana abu usama an umar ibn hamza an salim ibn abdullah qala haddathani abdullah ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama yatwi allah as-samawati yawm al-qiyamati bi yaminihi thumma ya'khudhuhunna bi yadihi al-yumna thumma yaqulu ana al-maliku ayna al-jababiruna aina almutakabbiruna wannan ita ce riwayar muslim har ila yau wanda isnadin ma irin shi eh ta hanya Abubakar ibn Abi Shayba daga Abu Usama shine Hammad ibn Usama al-Kufi wanda sai ka tada ɗaya zuwa ga Umar ibn Hamza ibn Abdullah ibn Umar daga baffansa shine Salimu dan Abdullahi domin Umar dan Hamza dan Abdullahi dan Umar kaga jika Abdullahi dan Umar ne Salim kuma ɗan Abdullahi ɗan Umar ne, daka baban daka wato wannan Salim ɗan uwan Hamza ne, shi kuma Umar ɗan Hamza yake riwaya daga ɗan uwan mahaifinsa shine Salim, shine ammin nasa ko? Salim ɗan Abdullahi ɗan Umar ya ce haddasani Abdullahi ɗan Umar, Ibn Umar babana Abdullahi ɗan Umar ya bana hadisi kala ya ce kala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama, zalla yake cewa ya tawallahu samawati wal ard. yawmal ayatu wallahu samawati yawmal qiyamati bi yamini Allah zai na daidaye sammai ranar alkiyama da hannun damansa thumma ya'khuduhunna bi yadihi al-yumna sannan ya danke su da hannun dama thumma yaqulu ana al-maliku ni ne Allah masarauci ni ne Allah mamallaki aina al-jababiruna ina azzalimai ina masu fadin rai ina masu ganin suna da girma a duniya aina al-mutakabbiruna ina masu girman kai babu wanda zai iya wani motsi a wannan rana la haula wala quwwata illa billah wannan riwaya tana cikin sayyid muslim da sunan abi dauda da al-azma haka nan bukhari ma ya ruwaito ta ya ruwaito ta a wani waje ta'alikan ya kuma sake ruwaito ta da isnadi cikakke ta hanyar nafi'u ba ta hanyar salim ba qala hadathana ibn kasib qala hadathana husayn ibn hasan ibn harb qala hadathana hajjaj ibn abi mani'in an jaddihi an az-zuhri an abi salama an abi hurairah qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inna allaha ta'ala yaqbidu al-arda wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik aina mulukul ard malam yake cewa daga ibnu kasib wato yaqub ibnu humayd ibnu kasib wanda an shajin hadisan shi a baya saduku ne lahu auham daga husain ibnu hasan ibnu harb as-salami ko as-sulami afwan ya da riwaya a cikin tirmidhi da ibnu maja shi kuma yace hadathana hajjaj ibnu abi mani'in abu mani sunan shi yusuf ibnu abdullahi ibnu ziyad an jaddihi daga kakansa wato shi Hajjaj ibn Mani'in daga kakansa shine Abdullah ibn Ziyad kin an az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab an Abi Salama ibn Abdurrahman ibn Auf an Abi Hurairah radiyallahu anhu qal qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam inna Allah ta'ala yaqbidu al-arda lalle Allah zai danke kasa wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi kuma ya nade sammai da damansa thumma yaqulu sa'annan yace ana al-malik ni ne mamallaki aina mulukul ard ina sarakunan duniya ana an kwabe wa kowane sarki sarautarsa babu wanda yake da sarauta liman al-mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahhar lillahi al-wahid al-qahhar lillahi al-wahid al-qahhar Allah ubangiji wanda yake sama da kowa shi kadai ke da mulki a ranar kowane mai mulki sawa'un sarki ne halifa ne gwamna ne shugaba ne limami ne shugaban mazhabi ne shugaban wata kungiya ne kowane irin shugabanci wace yake an kwabe shara sai dai hisabi wannan isnadi ne kyakkyawa saboda wannan wato ibnu kasib imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi da ibnu khuzaima da rawaito shi a cikin littafin su malam yace haddathana ubaidillah ibn fadala qala haddathana abul yaman an shu'aib an az-zuhri an abi salama an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض wannan kuma daga Ubaidillah ibn Fadala daga Abu Yaman shine na fara da Al-Hakam ibn Nafi malamin Imam Bukhari wanda Bukhari ya fara kawo hadisin sa a cikin Sahih Bukhari shi Al-Hakam ibn Nafi Abu Yaman yana da yawan riwaya daga Shu'aib ibn Abi Hamza da cewa Shu'aib ibn Abi Hamza kamar da muka ambata a baya malami ne mai wuyar sha'ani hadisan shi suna da wuyar samu sai da ya ga zai mutu da ya gama karantar da su ba shi ne ya fito da su ya ba ɗan shi zagon malamai suke ya ta yin abubuwa a zo baya na a ta neman shi ya kori mutane nan ya ce ku dawo jibi to shi za a ke cewa abin na hadisan abul yamani daga sha'ib a wujada ce wanda ya karɓa ne daga gun ɗan amma ya yi intika'insu eh sha'ib na biya hamza haka malamai suke ba da labari a kan shi kamar hudu ba mu ta jiya ne yadda allah ya mutane haka za ka same su annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ƙarar yace Allah da zai halicci dan adam na farko annabi adam inna allaha qabada qabdatan min kulli ardin Allah ya danki ƙasa kowace irin nau'i fa khalaqa minha adam ya halicci adamu akai faja'a banuhu ala hay'atil ard da aka kaga ƴaƴan annabi adam suka yi irin wannan ƙasa famin annabi yace faminhum a cikin su akwai wato wanda yake as-sahar akwai al-abyad wal aswad wal ahmar wa bayna zalik a kala wani fari wani ja wani baki wani wankan tarwada sannan a wajen ɗabi'a wa minhumus sahalu wal khabithu wat tayyibu was sa'ab wani mai wuyan sha'ani wani mai dadin zama wani mara kirki wani mugu wa bayna zalik nabi ya ce da kuma tsakatsaki yana mugunta yana kirki khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a kina shi sa annabi yake cewa khairun nasi man yukhalitu nasa wa yasbiru ala adahum din ka ba da mutane ba yadda ka iya sai sun cutar da kai to ba a so kai ka cutar da su to kowa ya dauka shine wanda ba a so ya cutar din nan sai ga an zauna lafiya amma ka dauka kai ne zaka cutar ba komai yayan ce haka muke to zaka ga sakamakon kuma haka ki ka jira ka gani to shine zaka ga wasu malamai wasu shiru shiru wasu malamai ba su da shiru shiru wani malamin yana da fada wani kuma na da kawaici wani malamin yana da rowa wani na da kyauta wani malamin yana da juriyar karantarwa wani kuma na da kasala to sai ka tuna dama ƴan adam ne su ba ka raba su da wannan ɗan adanci ɗin wani malamin zaka ga yana da dattaku da sanin ya kamata wani kuma zaka ga malami ne amma kaman ba kaman ba mai ilimi ba in ya wani rashin mutuncin ma'ana in ya zo bin bashi ko in aka yi wa yawa ishi aure aka mata rashin mutunci in ya tashi sai ya marin sirikin ba abin da ya dame shi ko ya kai shi kotu wani kuma zaka ga a majalisin shi ma ai ta buga waya bai damu ba ka gani to haka malamai suke mutane ne su ma in ba mu ba su wannan uzurin ba jama'a sai mu ta shan wahala su mu ta musu hukuncin mala'iku muna fatan muna jin ai dole su yi kaza daidai in sun yi kaza ba za a karba ba to ba malamai kadai ma har sauran mutane duk mutane haka suke Allah ya kyauta malam ya ci gaba da cewa an zuhuri daga ibnu shahabin an abi salama ibnu abdurrahman ibnu auf an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace yaqbidu Allahu al-arda Allah zai naɗe ƙasa, zai danƙe ƙasa wa yatus sama a biyamini, kuma ya naɗe sama da damansa, sun mai ƙulu anal maliku aina mulukul ard. Allah ya ce, Ni ne mai sarauta, ina masu sarautar duniya. Wannan hadisi ne sahihi, rijaluhu rijalu shekhain. Imam Bukhari ya kawo shi irin faɗinsa wa ƙala abul yamani, sai suka ce mu'allaki Suka ce, Bai same shi daga abul yamani kai tsaye ba, da ya je can gaba sai ya ƙara kawo shi ta wata hanya daban zuwa ga ibn mubarak ta hanyar zuhuri haka muslim ya ruwaito shi haka nan wasu malaman masu ruwaito shi banda waɗannan kamar imam ahmad ibn hanbal sai malai ya sake cewa babun ga wani babi قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا معاوية ابن يحيى أبو مطيع قال حدثنا محمد بن بن الوليد الزبيدي أنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن سبرة ابن الفاكه الأسدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويدعو آخرين إلى يوم القيامة وانا رواية كما دقى هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي مقري دمشق وقاضيها daga shi ma yanzu wannan malamin da gaskiya abinda malamai suka aibata gare shi shine baya bada ilimi kyauta sai an biya a suka ce kana ya akhudul ajra alal ilm da haka a wancan zamanin kuma wannan ba ba abin so bane amma haka yake ya ya iya ta yi talaka ne ta yi bukata ce ta yi kuma ya ga mutane ba san darajar ilimi ba yana so ya koya musu darasi da haka yace sai ka biya Allah ya gafarta musu yar shekara ta 245 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-a'immatul sitta sun hadisin shi banda imam muslim saboda mun sani a tarihi cewa muslim bai yi riwaya daga malaman ƙasar Sham ba sai wanda ya gamu da su a Iraki to wannan shi kuma bai zo Iraki ba lokacin saboda muslim bai da riwaya daga gare shi qala da sana muawiyah ibn yahya abu muti'in al-atrabulus kenan mutumin atrabulus to wannan yana da rauni al-imam an-nasa'i da ibn majah sun rawaito hadisin sa qala da sana muhammad ibn al-walid az-zabidi mutumin zabid kenan an abdurrahman ibn jubair ibn nufair daga baban shi jubair ibn nufair daga sabra ibn al-faqih ana cewa sabra ibn al-faqih ko sabra ibn abil faqih sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin waɗanda suka zauna ƙasar Kufa al-imamu abin nan al-mizzi yusuf al-mizzi a cikin tahdhibul kamal yana cewa wannan wannan sahabi yana daga cikin wahudanu wato sahabi wanda yake da hadisi kwaya ɗaya gyal kuma sai ya ruwaito hadisin da isnadinsa ya kawo shi amma abin mamaki kuma ba wannan ne hadisin ba hadisin inna shaitana ka'ada libni adama shaitan yana zuwa ya tsaya akan dan adam ya ce mishi in ka musulunta dukiyarka za ta lalace in ka musulunta ya ce to in ka ba da zakka fa za ka tsiya ce in ka bayar ya ce in ka je za ka je jihadi ya ce in ka je jihadi fa za a kashe ka a kashe ka wani ya auri matarka a kwashe dukiyarka 'ya'yanka su zama marayu sai annabi ya ce fa'iza kazzabahu idan mutum ya ƙaryata shaidan ya je jihadin nan to sai ya samu falala ko a kashe shi ya shahada ko ya zama bai shahada ba amma ya samu falalar ya yi jihadi hadisi ne tabbatacce yana cikin sunan nasa'i al-kubra duk da yake akwai sabani mai yawa akan isnadinsa to wannan dai ya kawo shi a wajen kuma ya ce iya hadisin shi kenan to ga shi mun tsinci wani anan wanda ba wancan ba shine wani hadisi da Allah da annabi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almawazinu wato ma'aunai da Allah yake yake cewa wana da'u mawazinal qist mu ne muke sanya abin au ma'auni na adalci biyadar rahman to a hannun Allah yake yarfa'u qauman wa yad'u akharin ila yawmil qiyama haka Allah zai danga daga wasu mutane yana sauke wasu haranan alkiyama yau wane ne da shahara wane ne da shugabanci wane ne da ilimi wane ake yayi wane ne yake da record na Guinness akan kaza ana nan kawai sai ka ji an canza a sauke gwamna a sauke sarki a sauke a sauke wane a cire liman ya mutu tashin shi ya daina wani ya fara wani dan musabaka a daina majin labarinsa wani mai arziki ya talauce ko yana da kuɗi a daina yayin irin kuɗinsa ya zama baya cikin lissafin masu kuɗi a garin ko ya mutu kuɗin su ƙare a rabe gado a cinye yarfa'u qauman wa yad'u akharin haka Allah yake yi kullun shekara goma da suka wuce masu mulki a yanzu da sarauta da kuɗi da arziki da malanta da shahara ba su bane shekara goma baya nan da shekara goma kuma wanda suke yanzu ba su bane haka duk bayan shekara goma ko sha biyar ko ashirin ballantana hamsin ballantana ɗari sai Allah ya caccanza abubuwa da yawa wanda suke faɗa a ji ya zama ba sa faɗa a ji wanda suke da ƙarfi ya zama sun yi rauni ko sun mutu wanda suke da arziki ya zama sun talauce wanda ba su da shi su tasa yara su girma manya su tsufa yara ƙanana su zama manya su zama matan aure su zama iyalai su zama suna da sirikai suna da jikoki wannan sunna Allah ce a rayuwa yarfa'u qauman wa yad'a akhar wa yad'u akharina ila milki yamati Allah ka samu dace wannan isnadi wannan hadisi ya gabata baya ko ina ba na manta ba قال حدثنا ابن مصفى قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي أمن حدثه عن جبير بن نفير عن سبرا بن الفاكين الأسدي قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إرن وانتن دي روايني الموازين بيد الرحمن يتي واتو مأوني سنة هنن الله من رحمة فيرفع قوما يدقى وسمتاني ويدأ آخرين يسوكي وسو إلى يوم القيامة هذا تشعر القيامة كما القيامة ما هكذا قال دسنا هشام بن عمار قال دسنا صدقة بن خالد القرشي الأموي كان قال حدثنا ابن جابر ابن جابر شيني عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر قال سمعت بصر بن عبيد الحضرمي الشامي كان يقول yana cewa بصر عبيد الله yana cewa سمعت ابا ادريس الخولاني يقول اخبرني نواس ابن ابن سمعان الكلابي صحابنا قال yace سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجما yake yana cewa الميزان بيد الرحمن يضع قوما ويخفض آخرين ma'auni yana hannun Allah yarfa'u qauman yana daga wasu mutane wa yakhfidu akharina kuma yayi kasa da wasu wa da sana ibn musaffa qala da sana abul mughira shine abdul quddus ibn al hajjaj al khawlani shi kuma yace haddathana al walid ibn sulaiman ibn abi sa'id an busr ibn abdullah al hadrami an abi dis al khawlani an nu'aym ibn hammarin ana kuma cewa habbarin nu'aym ibn hammar ko habbar shi ma sahabi ne al-ghatafani qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa al-mizanu bi yadir rahman yarfa'u qauman wa yad'u akharina ila yawmil qiyama za mu saurara anan insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullah